إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله تعالى فإن من اتقى الله وقاه ومن توكل عليه كفاه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أيها المسلمون لقد سبق أن تحدثنا عن النوم وكيف يكون عباده واليوم سوف يكون حديثنا باذن الله تعالى عن الرؤيا والحلم اذ الرؤيا المناميه لها مكانه عظيمه في الاسلام كيف لا واول الخير والنور لهذه الامه كان بالرؤيا قالت عائشه رضي الله عنها كان أول ما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح وحسبك من أهميتها أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة فقال صلى الله عليه وسلم هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى أجمع أئمة الهدى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين أهل السنة والجماعة على الإيمان بها أيها المسلمون والرؤى ثلاثة أقسام كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا ثلاثة فرؤيا الصالحة بشرى من الله ورؤيا تحزين من الشيطان ورؤيا مما يحدث المرء نفسه ومن رأى رؤيا يحبها استحب له أن يحمد الله عليها وأن يحدث بها من يحب قال يعقوب عليه السلام يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا ومن رأى ما يكره يسن أن يتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان ويبصق عن يساره ثلاثا ويتحول عن جنبه الذي كان عليه ولا يحدث بها أحدا وليقم فليصل إذا فليس كل ما يرى يذكر جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني حلمت أن رأسي قطع فأنا أتبعه فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تخبر بتلعب الشيطان بك في المنام عباد الله ومن العدلة على تلك الآداب المذكورة قوله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة من الله والرؤيا السوء من الشيطان فمن راى رؤيا فكره منها شيئا فلينفث عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان لا تضره ولا يخبر بها احدا فان راى رؤيا حسنه فليبشر فليبشر ولا يخبر الا من يحب ايها المسلمون وان من اداب الرؤيه ان من راى رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفته الوارده في السنه والسيره فقد راه حقا ومن رآه على غير ذلك أو رأوا رآه أو رآه يأمره بباطل فهي أضغاث أحلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي عباد الله وعلى المسلم أن يحذر من الكذب في الرؤيا فإن الكاذب في نومه كاذب على الله تعالى أنه أراه ما لم يره وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أفرى الفرى أن يري عينيه ما لم ترى وقال أيضا من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل أيها المسلمون إن تأويل الرؤيا من علوم الأنبياء وأهل الإيمان وهو علم يجمع بين الموهبة والاكتساب ونعمة يمن الله بها على من يشاء قال تعالى إخبارا عن يوسف عليه السلام ولنعلمه من تأويل الأحاديث وقيل لمالك أيعبر الرؤيا كل أحد فقال أبي النبوة يلعب ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا تقع على ما تعبر ومثل ذلك كمثل رجل رفع رجله فهو ينتظر متى يضعها فإذا رأى أحدكم رؤيا فلا يحدث بها إلا ناصحا أو عالما فيجب أن يتعامل معها المعبر تعاملا دقيقا إن كان يحسن ذلك وإلا فليعتذر عن تعبيرها وليتق الله القائل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا أيها المسلمون الدين كمل بموت النبي محمد صلى الله عليه وسلم والرؤيا لا يثبت بها شيء من الأحكام قال الشاطبي رحمه الله تعالى فائدتها أي الرؤيا البشارة أو النذارة خاصة وأما استفادة الأحكام فلا فمن المخالفات ربط الناس بالأحلام والمنامات وتعليق القلوب بها وإصدار الأحكام منها وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلق بشيء وكل إليه فالمؤمن لا يخشى منها لذلك كان ابن سيرين رحمه الله تعالى يسأل عن مئة رؤيا فلا يجب فلا يجيب فيها بشيء إلا أن يقول اتق الله وأحسن في اليقظة فإنه لا يضرك ما رأيت في النوم فعلينا عباد الله أن نتقي الله ولنلزم الأوراد الشرعية والأذكار الصباحية والمسائية والنومية ولنحسن إلى الآخرين يكفينا الله تعالى كل شيء يرى هذا وصلوا وسلموا على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم الحمد لله wasalatu wasalamu ala rasulillah amma ba'ad yan uwa masu girma ina ma kaina da gaba ɗayan wasiya da tsoron allah maɗaukakin sarki tsoron allah shine mafi girman alkhairi da mutum zai tanadar makansa a nan duniya allah ya ce wa man yattaqillaha fa huwa hasbu wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib duk wanda ya ji tsoron Allah to Allah zai sa masa mahuta a cikin komai a nan duniya har zuwa lahira shi yasa wani mai hikima yake cewa walaysati sa'adatu jama'a malin walakin at-taqiyyu huwa as-sa'idu wa taqwallahi khairu zadi dhukhran wa 'inda Allahi lil atqa mazidu mafi girman alkhairi da mutum zai ma kansa tanadi a duniya ba shi bane dukiya ba shi bane 'ya'ya mafi girman alkhairi da mutum zai makansa tanadi dan lahira shine tsoron Allah Allah ka arzuta mu da tsoronka yan uwa masu girma a kwanaki da suka gabata mun yi huduba da take da taken hukuncin kwana a musulunci da kuma yadda kwanan ka zai zamantowa ibada kana kwana a baka lada ko da yake ba wannan masallacin muka yi wannan hudubar ba a ɗaya daga cikin masallacin nan da ake gayyata mu sai muka ga ya dace mu cike wannan hudubar da bayani akan mahulki domin yana da alaka da kwana mahulki yana da mahimmanci a musulunci mahulki yana da matsayi mai girma a cikin addinin musulunci domin ko kun san da cewa alkhairin da muke alfahari da shi shine na musulunci farkon zakkuwarsa ya zo ne ta hanyar mahulki eh a hadisin da kuka ji mu karanta aisha take cewa كان أول ما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصادقة farkon wahayi da aka fara ma manzon Allah ta hanyar maholki ne sai ya kasance duk in yi maholkin abu sai ya kasance tamkar rana lokacin azahar ma'ana wannan abin sai ya afku kuma idan muka lura da yawa daga cikin hukunce-hukunce na musulunci an cirato su ta hanyar maholki misali layya misali kiran sallah duk ta hanyar maholki aka samo su haka kuma ɗai daga cikin sahabbai da ake ce ma a ubad bin samit rahimahul radiyallahu anhu ya ce na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da faɗin Allah maɗaukakin sarki lahumul bushra fil hayati duniya wa fil akhira mutanen kirki suna da bushara a rayuwar duniya da kuma lahira sai ce ya manzon Allah mun san busharar mutanen kirki a lahira shine aljanna to me busharar da ake musu a nan duniya sai manzon Allah ya ce ar-ru'ya salihatu yaraha ar-rajulu aw turala yaraha al-muslimu aw turala shine maholkin da mutum musulmi zai yi ko kuma a yi masa maholki bai yi maholkin gashi ya shiga aljanna ko ya yi maholkin gashi nan ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkaninsu bushara ce ta alkhairi to shine abin da wannan ayar take nuhi kina wannan sai nuna muna maholki akwai bushara a cikinsa ɗan uwa masu girma idan muka zo dangane da hukunce-hukuncen maholki wanda shine taken huduban mu ar-ru'ya wa ahkamuha fil islam maholki da hukunce-hukuncensa a musulunci maholki a kai tsaye kala uku ne kamar yadda ya zo a hadisin da muka karanta na bukhari da muslim wanzu allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa arru'ya thalathatun shi maholki nau'i uku ne duk maholkin da za ka yi ba zai wuce ɗaya daga cikin nau'uka guda uku ba ya ce na farko tahwifu shaitan imma ya kasance tsoratarwa ne daga shaitan na biyu hadithu nafsin ya kasance labarin zuci ne ko kuma na uku ya kasance bushra min rahman wani albishir ne daga Allah maɗaukakin sarki mu ɗauke su ɗai bayan ɗai wanda a cikin su kowanne akwai hukuncinsa kala na farko na maholki shine tahwifu shaitan tsoratarwa daga shaitan shaitan yakan iya zo a cikin maholki ya tsoratar da kai a hadisin da muka karanta wani ba ƙauye ya dake gari daga ƙauye ya zo har zuwa madina wai ba don komai ba sai don tambayar wani mahalki da yi a cikin kwana ya ce ya manzon Allah ina cikin tashin hankali ya aka yi ai na yi mahalkin an cire mini kai ban haɗe ba amma na bi wanda ya cire mini kai da gudu ina bin shi bayan shi don saboda in kwato wannan kan nawa da ya cire an cire mini kai an ruga da shi na bi wanda ya cire mini kan ina gudu don in kamo kan nawa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa la tukhbir bi tala'ubi shaitani ma'aka fil manam wannan shaitan ne ke wasa da kai irin wannan mahalkin ba a ma son ganin shi kabar ma hodi irin wannan shaitan ne ke wasa da kai kun ga a tunnan sai manzo Allah ya nuna ashe akwai mahalkin da shaitan ne zai zo ya ta sanya maka shi wanda yana daga cikin hanyar da ma shaitan yake bi kamin ya shiga a mutum yana yawan sa shi mahalke mahalke wanda suke mummuna za ka ga mutum kamin ya samu taɓin hankali yana yawan zabura a cikin kwana ko yawan mahulki na abubuwan tsoro shi yasa idan kana yawan mahulki na tsoro to kada ka zamna kai kokari ka nemi magani don in abin yayi yawa zai iya jayo shedan ya ci galaba akan ka har ya haukatar da kai ko ya jawo maka wata matsala ta taɓin hankali shi yasa yana daga cikin mahulkin nan da idan ana yawan yin su ake kokarin neman tsarin Allah misali mahulki na macizai ko kuma maholki na karnai dukkanin su yana daga cikin maholki wanda shaidan ke sama mutum wanda kuma mafi yawanci idan mutum na yawan yin shi to shaidannu suna so su kusanto da shi ne shi yasa babbar mahuta a wannan shine ka kula da karatun addu'ar da manzon Allah ya karantar da mu kamin a kwanta gida shi kuma ai kokarin a tsarkake shi daga dukkanin abin da shaidannu suke so da kokarin sa karatun alkur'ani a cikin gida kenan yana da kyau mutum ya lazimci wannan dan saboda ya kare kansa da wannan shari na maholki na shaidan sai nau'in maholki na biyu shine hadithun nas shine labarin soci yan magana suka ce abin da ya dami mutum da shi yake maholki idan ya kasance damuwarka kai aure shi kenan sai kaga a cikin maholki kana yawan maholkin ga kana an daura maka aure in an yi rashin sa'a kai maholki ga kana an daura aure an ka amarya ka zo za ka buɗe huska sai wani ya zo ya tada ka daga bacci baka ga huskar tata ba ko kuma talaka ne kai kana son kuɗi sai kai ta maholkin ga kanan kayi cintuwa ko da kake lalabawa babu komai shi yasa irin wannan maholkin na labarin zuci shi ma ana yawan yinsa kuma idan kana yawan yinsa alama ce ta abin da kake yi kana so kuma irin wannan maholkin ba tabbas ya zamanto gaskiya ba irin wannan maholkin guda ne yake zamantowa gaskiya shi kadai shi in ka yi shi to tabbas za ka gan shi a ina tsammani ba sai na gaya muku ba in ka yi maholkin kana hutsari to tabbas hutsarin ne za ka yi sai ka tashi ka isko wandan ka sharbir to shi irin wannan maholkin baya to yana daga cikin hadisun nafsi ka gani hitsarin ne kake ji to sai kawai ya zo maka a cikin maholki sai ya tabbata kenan wannan yana daga cikin maholki na biyu shi kuma babu wani magani a tattare da shi in ba ka samu bukata nan da kake nema ba ko da ka yi addu'ar kwana shi irin wannan maholkin kana iya yi shuha ko ka yi addu'ar kwana tunda matsalar kai ne matsalan kai ne kai karan kanka kai ne matsalar ita kuma addu'a za ta kare maka matsalar shaidannu ce to kai to yanzu ba shaidani bane kai kanka ne ke matsalan kenan kana tare da ita kenan kada dan kayan kayi addu'a kamin ka kwanta kai maholki ka ce a an ce in mutun yi addu'a bayin maholki ha kana iya kai maholkin domin labarin zuci ne sai nau'in maholki na uku shine bushra minar rahman bushara daga Allah madaukakin sarki irin wannan maholkin daga cikinsa misalin kai maholkin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah na maka bisharan ne zaka ga manzon allah domin ya tabbata a hadisi manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa marra'ani fil manami fasayarani fil yaqaza duk wanda ya ganni a cikin kwana to tabbas zai ganni ido kuru-kuru zai ganni ido biyu amma a ina a ranar alkiyama irin wannan maholkin bushara ce ko kuma mutum ya mahulkin gashi na an yi tashin kiyama ya shiga aljanna duka irin wannan bushara ce daga Allah maɗaukakin sarki ko kuma ya kasance a cikin mahulkin Allah ya maka wa'azi misali kai mahulkin ka mutu irin wannan mahulkin ba sharri bane alkhairi ne Allah na maka wa'azi ne da ka kusa mutu Allah na maka wa'azi da akwai wurin da zaka mutu da abin da ya kama da haka yan uwa masu girma wannan su ne nau'in mahulki guda uku amma dangane da ya ake mu'amalantar wannan mahulkin nan ana kasa su gida biyu ar-ru'ya saliha wa ru'ya su mummunan maholki da kyaukyawan maholki idan mutum ya mummunan maholki a hadisin da muka karanta ladabin da manzon Allah ya karantar shine in kai mummunan maholki sai ka zabura ka tashi abinda ake so kai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai kai tofi a bangaren ka na hagum sau uku in son samu ka tashi ka yi arwalla ka yi sallah na fila raka abi ka roki Allah ya tsare ka daga sharrin wannan abin da ka gani a cikin maholki idan ka komo kuma ka canza wurin da kake na kwanciya in son samu ne wannan shine abin da aka karantar sannan kuma ka yi kokari wannan maholkin kada ka bada labarin shi ba a san in mutum ya yi mummunan maholki ya zo ya ta hodi ai yayi maholkin kaza ya maholkin kaza ba a san wannan sai dai ya kasance wanda zaka faɗa ma mai yiwa malami ne wanda kana tsammanin ya fassara maka maholkin sai maholki wanda yake na kwarai shi kuma irin wannan maholkin na kwarai mai sa farin ciki ba a gayin shiga kowa sai wanda yake mutanen kirki shi in ka yi shi ana so ka gode ma Allah kuma ka roki Allah ya tabbatar maka da wannan maholkin kuma kada ka gaya ma kowa sai wanda kake so shine idan muka lura da tarihin annabi yusuf alaihi salatu wassalam ma'aifinsa ya ce masa ya bunayya la taqsusur uyaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida maholkin da kai na kwarai ne to kaka faɗa ma ƴan uwanka dan mahassada ne za su iya maka kaidi kinan wanda yake ba masoyinka ba kada ka faɗa mishi dan zai iya mummunar addu'a game da wannan maholkin da kai ƴan uwa masu girma musan da cewa maholki yana daga cikin abubuwan da ba a wasa da su ma'ana mutum ba zai ce ba a cikin wasa ko ya zo yana gayya ya maholkin kaza alhali bai yi ba yana daga cikin manyan laihuka ka ce ka yi maholki alhali ba ka yi ba wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa min afral fira an yuriya ainihi malam tara yana daga cikin manya manyan karya mutum ya ganan ma idanun shi abin da ba su gani ba domin in ka ce ka yi maholkin kaza to kaman ka ce Allah ya ganan maka kaza ne alhali bai ganan maka ba kamar ka yi ma Allah ƙarya ne kuma uƙubar wannan shine manzo Allah yace man tahallama bi hulmin lam yarahu kullifa an ya'qida baina sha'irataini walan yaf'al duk wanda yace yayi maholki alhali ƙarya bai yi maholkin ba uƙubarsa a ranar kiyama shine za a sa ya kulla tsakanin gashi guda biyu gashin gira misali gashi ɗa biyu sai a kawo su a gabanka a ce wannan gashin guda biyu ka kulle su ka haɗe su ka kulle manzo Allah ya ce walan yaf'al ba zai taba ko iya aikatawa ba wannan ita ce azaba da za a masa kenan kuskure ne yin wasa da maholki sannan yana da kyau mu san da cewa musulunci ya halatta muna in muka yi maholki mu nemi wanda suka iya fassara maholkin su fassara muna sai dai fassarar maholki abu ne wanda yake mafi yawanci mauhiba ce ma'ana Allah yake zaɓen mutum ya bashi wannan kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce ma annabi Yusuf wa linu allimahu min ta'wilil ahadith daga cikin ni'imar da mu muka masa mun sanar da shi fassarar maholki akwai mutanen da haka Allah ya musu ni'ima ta fassara maholki zai iya maholki ya fassara kuma ya zama to yanda ya fassara akwai kuma wanda koyo ne suke koyo ne suke yi domin akwai hanyoyin da ake bi a iya a iya fassara maholki amma shi mafi yawanci irin wannan babu tabbaci ya tabbata a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake cewa inna ru'a la takunu kama tu'abbar shi mahulki yana kasancewa kamar yadda aka fassara sa sai manzon Allah ya bada misalin kawar mutunan da ya daga kawa ne yana jiran ya sabke ta ma'ana lokacin da kayi mahulki to mahulkin yana rataye da an fassara wannan mahulkin manzon Allah yake sai mahulkin ya afku a haka sai manzon Allah ya ce don haka in mutum ya maholki fala yukhbir biha illa nasihan aw aliman in mutum ya maholki kada ya ba da labarin shi in ba ga wanda ya san fatan alkhairi zai masa ba ko kuma wanda ya san fassarar maholkin dan ya fassara masa idan ka yi maholki aka fassara sa da fassara wadda take mummuna to zai iya tabbata shi yasa manzon Allah ya ja kunnuwan mu game da yin haka yan uwa masu girma kusan da cewa babban laihi ne mutum ya fassara maholki tare da cewa bai da wannan ilimin domin yin haka kamar yi ma Allah ƙarya ne Allah ko yake cewa wala takfu ma laysa laka bihi ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula mutum ya ce ma yayi maholki baka san fassara ba to ce mishi dai watan alkhairi kada ka ce a'a mai yawa haka zane ko kaza ne to wannan laihi ne wanda kuma za ka iya ka jayo masa shikin ma abin ya abku idan ya kasance sharri ne yan uwa masu girma musan da cewa addinin musulunci allah maɗaukakin sarki ya bamu a alƙur'ani ya bamu labari alƙur'ani akan cewa alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina allah ya bamu labarin musulunci ya cika sa duk wasu hukunce-hukunce na addini kahin manzon Allah ya rasu sai da aka cika su don haka bayan rasuwan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam babu wani abu da za a kyarkara ya zamanto addini balantana abin da za a gani a maholki akwai waɗanda suka wuce gona da iri dangane da maholki sai ya kasance ta hanyar maholki suna cewa manzon Allah ya ce musu kaza ta hanyar maholki akwai ma wanda zai cewa manzon Allah ya bashi wuridi kaza ko salati kaza dukkanin shi ta hanyar maholki dukkanin wannan kuskure ne kuma kamar tugumar manzon Allah ne da cewa ya ha'inci al'umma domin gashi bai gaya musu butun yana da rai sai bayan ya rasu kenan maholki ba a cira to hukunce hukunce ta hanyarsa al-imam shatibi rahimahullahu ta'ala yana bayani akan maholki ke cewa fa'idatuha al-bisharatu wan nadara wa amma istifadatul ahkami fala yace maholki fa'idarsa abubuwa guda biyu ne kawai imma jan kunnan ka ne ake wa'azi ne ake maka ko kuma bushara ce ake maka ta alkhairi yace amma ka yi maholki na wani hukunci na wani abu an umurce ka kai yace ba za a yi ba don haka da za ka yi maholki akan cewa wai ga manzon Allah ya zo ya ce maka ka riƙi kaza ka yi kaza malamai suka ce wannan daga shaidan ne domin shaidan yakan iya yakan iya zo maka da cewa shi manzon Allah ne amma abin da baya iyawa shine baya iya zo da siffa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kan iya zo ce maka shi manzon Allah ne shi yasa idan mutum ya maholki ya ce ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a maholki to yana buƙatar a siffanta masa ya manzon Allah yake kayi maholkin wani tsoho tugub tugub da horin geme da sanda yana tahiya da duke to wannan ba manzon Allah ka gani ba domin ba siffar manzon Allah ba ce manzon Allah da ya rasu gashinsa ba gaba ɗaya bane ba gaba ɗaya bane hori akwai bakin gashi a cikin gashinsa don haka kowa ka gani a mahorki ya ce ma kayi kaza kada kayi wannan shaidan ne domin albida'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siya domin iblis abin da ya so mafi girma shine ya saka kai wata ibada wadda ba a dora maka ba dan ya san zaka rike kana ganin ibada kake alhali aikin banza kake yi zai iya zo ya ce maka kai sadaka kaza ko ka rike addu'a kaza ko ka rike wuridi kaza dukkanin wannan ba a aiki da shi kenan la tunatul ahkami birru'a ba a cira to hukunce hukunce ta hanyar maholki idan aka yi haka to tabbas an fada a cikin kuskure muna fatan Allah madaukakin sarki ya tsare muna imanin mu ya sa maholkin da muke ya kasance na alkhairi sharrin da ke zuwa ta hanyar maholki da shaidannu Allah ya kare mu daga gare sa اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار أنزل الأمن في دولتنا ووفق مراءنا لما تحب وترضى وانصر جنودنا وعليك بأعدائنا وعليك بأعدائنا وعليك بأعدائنا يا أرحم الراحمين اللهم اقض لنا حوائجنا وحوائج كل من طلبنا بالدعاء ومن له حق علينا أن ندعو له من المسلمين يا رب العالمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الأخيار قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله